قدره من قدره العزيز اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسلوه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله haka da fitowa alhamdulillah ya za mu tashi tafi ashirin da hudu na mu zai zama ashirin da biyar kenan fa kullu ni'matin minhu dukkan wata ni'matin ko ni'matin ni'matin fa kullu ni'matin dukkan wata ni'ima minhu da ta zo daga Allah zuwa ga bawa fadlun falala ne an ce wannan abun falala ne ta Allah to ba dabarar ka bace ba iyawar ka bace ba kokarin ka bane ba cancantar ka bane kawai falala zalika fadlun lahi yutihi man yasha falala ce ta Allah da yake bayar da ita ga wanda ya wallahu zul fadlil aziz shi ko Allah ka sani ubangijin falala ne mai girma da dukkan wata ni'ima da ta zo da ta zo wa bawa minhu daga Allah sawa'un lafiya ce addinin musulunci ne ka zama musulmi kasancewar ka dan adam a cikin al'ummar manzon Allah da lafiyar da ya baka da arzikin da ya arzuta ka daidai gwargwado a rayuwarka duka wannan fadilin falala ce ta Allah ba dabara ka ba ce ba cancanta ka ba ba iyawar ka wa kullu niqmatin dukkan wata azaba hissan wa ma'anan kuma minhu wanda ta zo wa wanda ta zo wa bawa minhu daga ubangiji adulun wannan adalci Allah baya zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijin ka Allah baya zaluntar bayi in ya tsora bawa talauci adalci in ya tsora masa jinya adalci ka gane in ya tsora masa asara aka masa sata ko gobara ko ɗansa ya mutu ko ubansa ya mutu duka wannan adalci da zuciya za ta ji ba daɗi Allah bai zalunce ka ne ma'anar adalci dama kayan ka ne da uwar taka da uban naka da ƴaƴan naka da dukiyar duka nasa ne ya baka alo don mutum ya karɓi kayansa alo don ya baka alo ya karɓa akwai zalunci amma ai shine adalci an zo ne ma ka bayar saboda haka Allah baya zaluntar bawa in ya baka mai daɗi mai kyau wannan falala ce sai ka gode masa idan ya jarrabe ka da wani abu mara daɗi adulin wannan adalci la yus'alu ba a tambayarsa amma ya fa'alu ga abin da yake aikata bai ce amma fa'ala abin da ya aikata ba amma ya fa'alu ya yi izina da fi'ilin mudari duk abin da yake aikata ba a cewa dan ne dan ne ka azutawa ne dan ne ka talautawa ne dan me ka ɗaukaka wani dan me ka ƙasƙanta wani dan me ka ba wani mulki dan me ka tuɗe mulki a hannun wani dama shi tutul mulka man tasha ne wa tanzu'ul mulka min man tasha to duk abin da ya ba a tambaya dan me kuma baya abu wanda ba hikima a ciki in ka ga ya ba da lafiya to abun da tafi dacewa shi shi yasa ake ce masa hakimul gwani wallahu alimun hakimun masani ne kuma gwani ne aka ce gwani allazi ya ga ushe a fi mahalli duk abin da ya ajiye to a gulbin da ya dace in kaga ya ajiye lafiya to ta dace a gurbin in kaga ya ajiye ilimi ya dace a gurbin in kaga ya ajiye jahilci a gurbin ya dace in kaga ya ajiye jinya a wajen tafi dace baya ajiye abu a gulbin da ba nasa ba wa hum suqata likai yus'aluna ala tambayar duk abin da suka yi sai an tambaya dan ne لا لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن أربع haka manzo Allah ya duk wani talibi sai an tabe shi a ranar lahira mawjudin shi Allah samanne ne qabla al-khalq tun gabanin halitta tun gabanin halitta shi Allah akwai shi laisa lahu qablun babu gabanni gare shi a ce gabannin kasantuwar Allah an yi zamani da irin halitta kaza da kaza wannan babu wala ba'dun wala bayan Allah bayan zamanin Allah ya wuce a ce ai za a yi wani zamani ne kaza da kaza wannan babu wala fawqun babu burbushi sama da shi a ce yana ƙasa da abu wala tasun ko ƙarƙashi a ce a ƙarƙashin Allah akwai abu kaza an kai haka ka siffanta shi da makaluki wala yaminu babu damaci a ce ai bangaren kudu da ubangiji wala shimalu ko bangaren hagu ko a ce arewa da Allah wala amamu wala gaba wala kalfin wala baya duka wannan ba a danganta wa Allah duk sanda ka masa gurin zama kace yana guri kaza eh to ka mai da shi jiki kenan shi kuma Allah laisa ka mithlihi shay'un ba wani abu da ya zamanto kama da shi alhamdulillah haka da fitowa ya himma ba mun ne kan ba mu ganku ba to kuna san tibi da ne sai dai bayan sun daura auren nabi now eh eh kula da wani amma amma na da ne ko ba bane bane bane amma suna shiga bukka a ce ina ne gaba wala baya gaba ka gane a san a baya mun ce wala a'a a'a mun mana a baya mun ce wala qablu laysa lahu laysa lahu qablu babu gabanni nake ba gaba ba babu gabanni an ce gabannin abu ya kasance qablu da ba'adu a hausa ana cewa gaba da baya ba qablahu gabanninsa a ce ba'dahu bayansa ba amamuhu a ce gabansa ko kalfahu ma a ce bayansa to bambanci shine qablu da ba'du shi zarfu zamani ne ka gane yayi amamu da khalfu shi kuma zarfu makani ne shi ne kawai bambanci amma a hausa duka an kawo fasara sai ka ji kamar abu ɗaya ne qablu da ba'du su zamani suke abbarawa ka gane ai zamani kafin sa kafin shi da kuma bayan shi ka gane ai wannan kuma aka ce bayan sa kaga ana nufin zarful makani ko guri kenan a bayansa amma mu guri da yake gabansa to duka ya kori ga Allah zarful zamani da zarful makani qablu da ba'du suna ibara ne ga zarful zamani kalbu da amamu shi kuma zarful makani haka nan fuku da tafi shi ma zarful makani ne ka gane haka dai fauka samansa kamar ka bude ido za ka ga abu a sama kaga wannan zarful makani aka ce ta haka karkashinsa shi ma guri ne zarful makani ina ina ba ta an gane amma idan aka ce alahu ya buzgurce shi ka gane ai to wannan kuma na ma'ana ne ba zarful makani ba ne ina ne kake samu shafi na uku ina za mu tashi wala wala ne wala ya hillu lahu baya halatta ga musulmi balagaje mai hankali an yi a kira taubata ya jinkirta tuba tuban nan zunubin tsakaninka da Allah ne ko tsakaninka da bayin Allah ne to lalle ne ka tubar wa Allah kar ka jinkirta tuba karka kai sai gobe ko sai an jima ko sai ƙarshen sati ko sai ƙarshen wata ko sai ƙarshen shekara ko sai na tsufa ko sai na ƙalasa abu kaza baka san san da mutuwa za ta riske ka wala ya kulu kuma kada dinga cewa hatta ya hadini Allah kada dinga cewa ba zan duba ba har sai Allah ya shige ni ayan Allah ya shige ni zan daina zan daina amma dai sai Allah ya shige ni ashe ka san ba zai kyau bane to ba inna ka zama cewa shi ne faɗin wannan faɗin cewa sai Allah ya shirye ni sannan zan daina sabo min alamati shaqa yana daga alamar iya cewa iyan lahira shine shiga wuta wal khidlan da tadewa wa tsamfil basira da shafewar basira mutumin da basirarsa ta shafe basirarsa ta zuci ta shafe ya rasa halin da yake ciki shi ne yake iya wannan amma ba halin mumini mai basira ba ne sai ne a cimawi shafi na nan shafi na ashirin da to ina za mu tashi Allahumma muna cikin addu'o'in da ake bayan tahiya Allahumma ya ubangiji salli ala mala'ikatika ka yi daɗin tsira ga mala'ikunka wal mursalina da manzanni wal muqarrabina da makusantan bayi wa ala anbiya'ika ka yi tsira ga annabawanka wal mursalina da manzanni wa ala ahli da'atika Allah ka yi tsira ga ma'abota binka ko ajma'ina ba shi daya Allahumma ya Ubangiji, igifir li ka yi gafara gare ni, wali walidayya ka yi gafara ga iyayena guda biyu, wali ayimmatina ka yi gafara ga jagororinmu na addini, wali man sabaqana bil imani ka yi gafara ga wanda suka rigaye mu da yin imani, magfiratan gafara azumin yanke. Alhamdulillah, wanda ba ta barin wani zunubi. أسماء إذية تاجي نوني فريدة شانوا دشا تقول حصل نبي إن شاء الله الجمعة فرض عيني يتصلى الجمعة فرلا شيء عينه wanda wani baya ɗauke wa wani ba kamar sallar gawa da aka ce fardu kifayatu wanda ya halarta ya sauke wanda bai halarta ba ita sallar gawa a sallar juma'a a farilla ce ta ainihi da wani baya ɗauke wa wani kamar sallar azhar la aka magariba isha wasayu ila ya tafiya zuwa ga juma'a wajibun wajibi ko da kuma kai makocin masallacin juma'a ne ko kana biyo hudubar liman daga kan gadonka wajibi ne sai ka yi alwalan nan ka fito ka shiga masallaci in kai sallar juma'a kana daga gida to sallar ka ba ta yi ba ka sami juma'a saboda fadin Allah da yake إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كتفي zuwa ga sallar juma'a ita zikirin nan to kalmar fas'au din nan ya zama amru wujudin umarni na wajibi ko mun kusancin ka sai ka tashi ka tafi tunda Allah ya ce fas'au ku tafi ila zikirin lahi saboda haka wajibi ne alal ba'idi akan manesanci qabla nida'i kafin ayi kiran huduba an nida'i na nufin kiran sallah wanda ake yi inda nan ya hau yin bari wajibi ne ka bar abin da kake in ka san kana da nisa tun kafin liman ya zo ya hau min bari ai kiran sallah tafiya juma'a yana wajaba a kansa bi miqdari da gwargwadon ma yi duku yanda zai da shi sallar juma'a in ya zama nisan ka da juma'a in baka taso tun karfe tara ba ba za ka samu sallar juma'a ba to daga karfe tara ta yi duk abin da kake haramu kawai ka kama hanyar tafiya idan ya zama ba za ka samu juma'a ba sai in ka baro ƙauyenku ko rigarku ko anguwarku karfe goma to daga goma ta yi ko karatu kake a lokacin haramu maimako a rubuta maka ladan karatu zunubi za a rubuta maka na jinkirin zuwa juma'a ballantana wani aiki daban wanda ba na ibada ba yana zama wajibi bi kadiri ma yudriku bi miqdari da gwargwadon ma yudriku abin da zai rike juma'an nan wa alal qaribi zuwa juma'a yana zama wajibi akan makusanci wanda tsakanin da juma'ar ba ni sai daga ya tashi ya tafi a kadan zai je masallacin juma'a bi zawali shamsi da zawal rana idan zawal kai farkon mukutari na azhar ko liman bai zo ba to wajibi ne a wannan kauli na farko wakila aka ce a tafiya juma'a yana wazaba akan makusanci bil azani da yin kiran sallah na hukuma ko katanga ka hada da masallacin juma'a in dai liman ya hau mimbari an fara kiran sallah wajibi ka fito ka shiga domin sauraron juma'a hudu shi ma wajibi kauli na biyu kenan wanda aka dan sassauta ولوجودها سبعة شروط sharaɗoɗi bakwai su suka tabbata ga wajibcin juma'a kafin ta zama wajibi a kan musulmi sai ya cika wannan sharaɗi guda bakwai in sharaɗi ɗaya ya faɗi a kansa ko juma'a ta faɗi a kansa al'awwalu sharaɗi na farko a takalifu balaga da hankali ya zama shi balagagge ne mai hankali ya cika sharaɗi ɗaya fala ta jibu ala sabiyin juma'a ba ta waje ba akan yaro karami wanda bai balaga ba wala majnun wala mahaukaci wanda bai da hankali wala hawi ma da makamantan ka gane ai su waye makamantan yaro karami da kuma mahaukaci makamancin yaro shine titikiri wanda bai tsara ka balaga ba makamancin mahaukaci shine mutumin da ya suma shi ma shari'a ba ta magana da shi sai ya farfado asani shar'i na biyu alhurriyatu yanci wala tajibu ala abdi juma'a ba ta wajaba akan bawa ko balagagge ne ko ne hankali wala man fi sha'ibatu hurriya wala akan wanda kamannin yanci yake cikin sa kamar almutaqu ba'dahu wanda aka yanta wani bangaren sa wani bangare nusufin sa yantacce ne kuma nusufin sa bawa ko sulusun sa yantacce ne sulusanin sa bawa ko rubu'in sa yantacce ne salasatu arba'in din duka bawa duka yana kasancewa ko kuma almutaqu ila ajali wanda an masa alƙawari nan da wata uku in ya zo na yanta ka amma wata uku bai zo ba kaga yana jin dan shi yanci to har yanzu dai juma'a ba ta zo ba a kansa ba ko kuma almudabbaru din nau'i ne na bauta mudabbar shine wanda aka masa aka yi wasiya in na mutu kai yantacce ne sai ya mutu sannan zai samu yanci shi ma akwai kamannin yanci akwai sha'ibatu hurriya ka gane ai to ko almutaqu ba'duhu na faɗa to duka wannan juma'a ba ta wajaba akan su sai sun samu cikakken yanci walakin sai dai yufta habbu lahu an so ga shi wannan mai sha'ibatu burriya wanda ya zama almutaqu ila ajalin wal mutaqu ba'duhu wal mudabbaru wal mukatabu hadda mukatab an so gare shi wani sabida yaron nan karami da ya fara girma kuduruwa su halarci juma'a saboda kafin ta gaba sun saba da ita kuma suna jin ƙanshinta shi wancan yana jin ƙanshin yanci wannan yana jin ƙanshin balaga to galafin yanzu ku saba da ita an so ku dinga halarta kafin ta wajaba a kan alhamdulillah ni sharadi biyu a cikin biyar saura a cikin bakwai saura biyar ce sai mai risala shafi na nawa ɗari da hamsin to ina za mu tashi ɗari da hamsin da bakwai da haka ne wa man salla salatan wanda ya sallaci sallah ta farilla shi shi kaɗai to falla ya umu fiha ahadan ba zai limanci wani a cikin wannan sallar ba ba an ce falahu an yi ida fi jama'atin ba wanda ya sallar farilla shi kadai ya halatta ya maimaita ta a cikin wasu jama'a dama mai igiya ta maka ma'amuma amma zai zama mamu to fala ya ummu fi ha adam ba zai limanci wani a cikin wannan sallar ba wai za su hal imamu idan liman ya rabkanwa wa sajadali sahawihi ya yi sujjada domin rafkan wannan tasa musamman sujjada kabli to fali yattabi'uhu man lam yasu ma'ahu man lam yasu wanda bai rafkanuwar ba ma'ahu tare da shi mimman khalfahu daga wanda suke bayansa to fal yattabi'u lalle ne ya bi shi ka gane ya shi ya bi shi cikin sadala qabli sadala qabli ta kama liman kuma kai ma mu ne ka samu akalla raka da zuwa sama to in ka ga ya kabu sujjada da rabkanuwa wajibi ne ka bi shi ko da kai ba kai rabkanuwa tana iya yiwa shi kadai yayi kayan sa kai ka mana tasbi alal misali sujjada ba bi ake ba ko ta raka da yayi sujjada ta farko sai ya dago Allahu akbar zuwa raka'a ta gaba kai kuma mamu da ka zauna zama dagwa daga sujjada kai ka ga liman ya ce kace subhanallah sai a ya dawo alal misali in kuma sai da ya miƙe ne ya ƙi dawowa sai aka ce ka tashi ka bi shi ba to wannan kaga ai kai baka rabu kamar ba shine to amma in ruwan sujjada in kabri ce dole za ka bi ko kuma alal misali zaman tahiya ya bari zaman tahiya na tsakiyar sallah da aka yi sujjada raka'a biyu kawai sai ya dago bai zana zaman tahiya ba kai subhanallah bai dawo ba dama an ce wa in faraka al-arada fattabi'u sai ka bi shi kaga kai baka rauka zuwa ba shine yayi kai ka zauna to in yazo yin sujada qablin nan dole kai ma za ka mai iziya ya zana kalin bayani yace wala hadara sahawu bayan ya ce mallabe su ma'ahu din ma ya ce shi cewa yi wa illan ya su ma'au ko da bai yi sujadar ba a bai rafkanwa ba tare da liman dole wannan sujadar ta kama shi kuma yake wala habara sahawahu kai ko bai halarci rafkanwa taka ba ma wato ba kai masa duki ne a raka'ar farko ko ta biyu ne abin ya faru kabli ko ba abin kai ka zo ne a raka ta ko ta wuce sai ka ga zai yi kabli to dole ka ji ko da baka halarci rafkanwa ba baka san ma da ita ba wala ya rufa'u ahadu ra'asahu fatu wato mutum wanda yake mamu la ya rufa'u ra'asahu baya daga kansa daga ruku'u ko daga sujjada qabla al-imam gabanin liman in aka yi ruku'u to kar wanda ya dago kansa qabla al-imam kafin liman sannan wala ya fa'alu ma mu baya aikata komai illa ba da fili sai bayan aikatawarsa sun yana magana tsagowa daga ruku ko sujjada to tafiya yin ruku'un ko sujjada shi ma la ya fa'alu baya aikatawa illa ba da fili sai bayan aikin liman wa yabtakihu yana bude sallarsa kabara harama kenan ba da hu bayan liman ya bude sallarsa wa ya ƙumu mamu yana miƙewa min isla ta daga raka'a biyu da aka yi zaman tahiya ba da tsiyami bayan miƙewarsa kamar da muka karanta a ijiya ba wai kaga yana yana tashi kai ma ka tashi ba a'a ba da tsiyami bayan ya miƙe ya yi kabbara a tsaye sannan kai ma mu ka miƙe ka tsaya kai kabbara daga daga zama wa yusallimu mamu yana yin sallama ne ba da salami bayan sallaman liman wa ma shi wa zali abin da ya wanaici wannan abin da ba kabbarar harama ba ba sallama ba ba tunkuyawa ruku'u ba ba dagowa daga ruku'u ba ba tafiya sujjada ba ba dagowa daga sujjada ba to fa wasi'ul daidai ne an yaf'alahu ya aikata shi ma'ahu tare da liman to me ya rage ka riga ni tambaya eh kamar tasbih a cikin ruku'u yana yi kana yi kamar karatun fatiya a inda yake karatu a asirce ka gane fa wasu an ya fa'ala ma'ahu kamar karanta tahiya yana yi kana yi ka gane ai waɗannan ayyukan da ya shirya maka su rukunai ne kabbarar harama sallama sun fiyawa ruku ɗagowa daga ruku tafiya sujjada ɗagowa daga sujjada waɗannan rukunai ne ba a so ka riga ma a cikin su to amma abin da ba su ba koma meye an ya fa'ala hu ya aikata sai ma a tare da liman wasu in daidai amma duk da haka in zai yi wa ba'a da bayan liman ya yi sannan ka yi a hasanu shi ne mafi kyau in zai yi ba zai yi kabara ba abin nan ba zai san salatin nabi ba da sauran addu'o'i to dama wa in sallamta ba da haza ajiza aka ko amma an kai tare da shi ba komai in kana tsoron kar ya tsere ma wa kullu sahu dukkan wani rafkanwa sahahu ma'amumu da mamu ya rafkane shi to fa imamu ka gani man ya hamilu yana dauke rafkan wannan anhu gare duk wani abu da yake sa kabulga ba aji da mamu ya ya riske shi a cikin sallah to liman ya dauke masa illa rak'atan sai dai ruku'u أو سجدة كو سجدة أو تكبيرة الإهرام كو كبر الحرمة أو السلام كو سلمة أو اعتقاد نية الفريضة كو كما قبل نية sallar farilla shine abin da mutum bai yi ba to liman baya dauke maka farilla wadannan kan liman ba zai dauke maka domin su bi kablin sun kabli ko ba abi saboda haka ba abin da limai ke dauke maka na farilla sai karatun fatiha shi ma abin hadar malikiya kuma haka da suka ce imamu wajibi ne shi ma sai karanta fatiha wa idza sallama al-imamu idan liman yayi sallama fala yasbut kar ya tabbata yana zaune na fuskantar al-qibla ba'da salami bayan sallamarsa wal yansari ya juya ka gane ai illa an yakuna fi mahallihi sai dai in ya karanta a cikin mahallinsa gidan liman a masallacin da aka ware nan gun tsayuwar liman ne to kazalika wasu ci gaba da zaman sa bai tashi a gurin ba bai biya ba wannan daidai ne ka gane ai yace wal yansarif wa hal yansarif jumlatan zai juya ne gaba daya ya juya ya fuskance ku yana kallon yamma kuna kallon gabar kuna kallo ido da ido wa huwa zahirul kalamil musannifi domin shi ne babba ya zancen ne wallafa risala da yake wal yansari da yake wal ya tahawwal ba an san al insirafu juyawa ne gaba daya wal insirafu al qarib min al sala ka tashi ka juya har kai taku ma duka yana cikin in in in in insiraf ya tashi gaba daya tak ya bar gurin shi ne zahirin zancen mai risala au ko kuma ya tahawwalu zai juya duk a hausa juyawa ne yan sarihu da ya tahawwalu sai dai a larabci ma'anar tana bambanta ka tashi gaba ɗaya ka juya ka bar guri shine insirafi sarafallahu qulubahu bi annahum kanu la yafqahun ko qaumun la yafqahuna yawa wannan shine insirafi shi kuma a tawil shi kuma juya kafaɗar kama tahawili ne ina fata an gane laisa illa ba wani na biyu sai na uku sai waɗannan guda biyu wal muradu bin siratihi abinda mai risala ke nufi da juyawarsa a nan wani yan sarif yana nufin kurusuhu min al mihrabi fitarsa daga gidan liman din nan shine wani yan sarif din ai shine mahallin tsayuwar liman ba shi yasa ta maka illa an yakuna fi mahallihi wal murad bi tawilihi ay yamina aw shimala kajiya ya kalli dama ko ya kalli hagu warajaha al qawla ko amma ya rinjaye da qawli bi tawili da juyawa a kalli kudu ko arewa a kan tashi cantak ɗin saboda tashin ka cantak zai iya yiwu akwai wasu masu bukai suna ciko sallolin to za ka je ka lallatsa su wanda za ka rage musu kushuri a cikin sallah qalal adhuri rama adhuri ya ce wa yakfi taghyiru hay'atihi canja kamannin mai sallah ya kafi yana isarwa zaman ta ya ba haka bane to ko haka kai kana kallon gaba din kai haka shi kenan duk wanda ya ganka ba zai ce a zaman sallah ta ji imamu a juhuri ba sai ka tashi ka bar ba ko baka juya ka kalli kudu ko arewan ba ya kafi ka biyu hay'ati qala sa'alibi yace wa hadha huwa sunnah wannan shine sunna in liman yayi sallama to kar ya tabbata shi yasa mun halace maka kala yasbut kar ya tabbata a zaman tahiyar nan ba da salami imam majuri yace in ya canza kamannin zaman ba kawai shi kenan amma dai abin da ya juya dai ya kalla haka ko ya kalla haka wanda zai shigo in masallaci yana da girma in ya shigo ya har yanzu kana kallon gaba zai tsammanin har yanzu san ya kake dan ba zai lura da irin zaman ka ba in masallaci yana da girma amma jirni san da in ya shigo ya ga lumai yana kallon kudu ko yana kallon alo ya san an gaba ka yawwa to alhamdulillah sai ne sunan malami ne barka da wuta Allah barka da zuwa ya himma ya mutanen gida ya mutanen eh daciya ko na na faɗa daidai ya sauran yan uwa alhamdulillah malam yakubu da imani malam abu ya wajen malam dari da nawa dari da sha biyu to hasilatul adawi إذا لا متاشي اعتقاده أنه لا يعتقد شيء أن ملك الموت تو موت دي كان قصبة ومما يجب اعتقاده وعندك أظن اعتقاد سيكي وجب كمسلمين أن ملك الموت حقيقة للي ملائكة متوى هو ملك الموت اسمه أزرائيل سنة دي أزرائيل ولا كان هو مالك ba sai an gaya maka ba akwai mutumin da jinsa a zara ilu shi ne mala'ika mutu yawa wakila aka ce sunansa abdul jabbar wannan shi ne sunan da ba kowa ne ya san shi aka ce sunansa abdul jabbar to in ka duba mai sharhin adawin ba mai sharhin kala ba a kasan zanen nan da ya ce wakila abdul jabbar ila la khilafa bainal qawlayn ba saɓani tsakanin waɗannan faduduwan guda biyu malam da yake wakila ɗin da kamata ce wakila ba ka gane ai da sai ce yana da sunaye guda biyu a zara'ilu da abdul gabba domin la khilafa bainal qawlayn dai in yace au to yana nuna akwai saɓani ko wancan ko wannan ko lima qalahu al-jazuli saboda abin da imamu jazuli ya faɗa mai dala'ilul khairat yace anna azra'ila azra'ilu ayi siryananci ne ma'anahu bil arabiyya ma'anasa da larabci abdul jabbar ai kaga sunan da ne in an ce ila shine Allah ka gane ai ila din so ko na Allah duk wani fa da kaji jibra'ila to akwai gubra din wani suna daga cikin suna sunayen Allah. Eh sannan Isra din ko Isra din wannan Fila din yana nuni ne ga Ubangiji. Su wannan ya da la'awa da kake gani kamar sunayen Allah ne ake dangantawa shi wannan mala'ika ake Abdulwan Abdul kaza. Shi kansa Isra'ila kaga ai Abdullahi shi ne kuma annabi yaqubu kullu da'ami kana hillahi bani isra'ila illa ma harrama wa isra'ilu wa isra'ilu annabi yaqubu kowanne abinci da Allah ya halatta asalinsa kana hillan li bani isra'ila ya kasance halal ne ga bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ai illa ma harrama yaqubu yaqubu sunansa ne isra'ila sunansa ne da yaran kaga shi ma sunansa zai ce ne ga yaqubu ga isra'ila aka ce bani isra'ila ƴaƴan yaqubu ake ne ya bani isra'ila sai ka ji mazan tafsir ya aulada yaquba ai shi na fasara ya bani isra'ila ya aulada yaquba ya ko ai yaquba isra'ila shine annabi yaqubu to in ka dauki wannan ma'anar isra'ila da yaqubu suna ɗaya ne to haka nan azra'ilu da abdul jabbar ka gane ai shi ma suna ɗaya ne kamar yadda imamu jazuri ya faɗa ma'anahu bil arabiyya abdul jabbar to fa tadabbar ka lura da wannan in mun koma can fa yaqdibu al arwaha shi abdul jabbar ko azra'ilu yaqdibu al arwaha yana damƙar rayuka kalmar ma da gaji ka san yaqdibu aka ce al qabru ba damƙa ba yana damƙa ba wai in yana wa nika cewa yana yana yana yana ɗaukar rai sai ya ma ɗaukar damƙa yake yaqbidu al-arwaha kullaha dukkanta aka ta al-arwahu misali jami'a na ruhu wa yas'alunaka an ruh qul ruhu min ruhu guda ɗaya ne wani su al-arwahu to kullaha dukkan sun wani wanda ya mutu ko ƙwaro ko aljan ko mutum ko dabba ko dabbar ruwa ko na tudu shi din ne ya je ya ɗauki wannan ran yi arwahal insi wal jinni wal mala'ika layukan mutum da aljanna ɗan uwansa mala'iku ma zai tsale inda kullu man alaiha fan kullu nafsin za'iqatul maut al mala'iku su ma sai sai sun mutu da izinin rabbi kuma yana yi da izinin ubangijinsa ba wai zalunci ko kun ƙarfi yake zuwa haka kawai ya mulkushe kai ya ɗauke ran ba ba ya yi sai Allah ya umarce Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce قل يتوفاكم ملك الموت التي وكل بكم قل كجاء musu ya رسول الله ملك الموت ملائكة لن mutuwa. الذي وكل بكم wanda aka wakilta muku ya tawaffakum shi ne yake ɗaukar layukan ka gana Allah ya tabbatar mana shi ne shi kaɗai ne mai ɗaukar nan suratu sajada mene ne allazi wukila duku wanda aka wakilta mu ban faɗa ba ko eh a ba ma mana shi ne wakilin Allah a cikin ɗaukar layuka akwai wakilin Allah a cikin ruwan sama shine Isra'ilu akwai wakilin Allah wajen kawo sako shine Jibrilu akwai wakilin Allah wajen ruwan sama kai Mika'ilu wajen busa kaho Isra'ilu duka wakilan Allah ne wa fi hadithin tawil ya zo cikin wani hadisi mai tsawo rawahu tabarani wa gairuhu imamu tabarani da wannan sun rawaice shi an malakil moti daga bakin mala'ika mutuwa ka gane hadisi ne da aka rawaito daga mala'ikan mutuwa yake wallahi na rantse da Allah wato asali daga manzon Allah ne hikaya an malakin mauti manzon Allah yana bada labari abinda mala'ikan mutuwa yake faɗa yace wallahi na rantse da Allah yanzu a zara'ilu law aradtu qabda ruhi ba'udatan da ni da kaina zan yi gaban kaina na nufi ɗaukar ran sauro ma ƙadarsu ba zan sami iko ba a lalata akan na kashe sauro hatta ya kuna Allah huwa allazi ya'zamu bi qabdiha har sai Allah da zatinsa ya kasance shine mai yin umarni da ɗaukar ran sauro ni da Allah bai hukunta mutuwar sauro ba in zo in ce yau sauron nan na gaji da shi sai na kashe shi wallahi yace ba zan samu iko ba har sai lokacin da Allah ya umarni bi qabdiha da ɗaukar nan sauro fa in kila idan aka ce ja'a fil qur'ani ai akwai aya da ta zo a cikin alqur'ani isnadu tawfi jingina mutuwa ila Allah ta'ala zuwa ga Allah ta'ala direct Allah ya tawaffa al-anfusa hina mota aka ga nan direct ko shine yace maka wa ila al-mala'ika wani gu kuma ya jingina ɗaukar rai ga mala'iku kule tawaffakum malakul maut ko domin qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce ya tawaffal abusa shine ayat da na karanta Allah ya tawaffal abusa hina mautiha wallati lam tagut fi manamiha fayumtiku allati qada alaiha al-mauta wa rusul ukhra ila ajalin musamma kaga nan direct Allah shi ya karba aiki Allah ne yake karban rayuka hina mautiha a lokacin mutuwar wallati lam tagut wanda bata mutu ba ma wanda ta kwanta barci ailan yana zuwa wajen Allah ne ka gane ai wallafi lam tamu wanda bata mutu ba ma Allah ne yake daukar ran fi manamiya a cikin barcinta fa rusulul ukra sai ya sako ɗayar mai barcin ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci a ambato kafin a ɗauke gaba ɗaya ka gane ai to fa yuntukum lati qada alaiha al-maut sai ya rike wanda ya hukunta mata mutuwa a cikin barcin ba kun fanta tare duk rayukan suna wajen Allah wanda ya hukunta mata mutuwa sai ya rike fa yumsiku alladhi qada alaiha al-maut ita ba za ta dawo ba sai ka an ce jiya fa an yi hira da wannan amma da da kwanciyar barci shikenan Allah ya rike kayansa nan akwai maganar mala'ika fa yumsiku alladhi hada alaiha al-maut sai yace wa yusulul ukhra sai sai ya sako ɗaya wanda bai hukunta a mutuwa ba sai ka ji ya tashi yana miƙa la ilaha illallah to Allah ya rike sako nan amma fa shi ba ba an kyale shi ila ajalin musamman to anan Allah ya nuna shi da kansa yake aikin ba wani wakili ba wani mala'ika a tsakani suratul zumar aya ta 42 wa qala ta'ala Allah ta'ala a wata aya ya ce ne hatta idza jaa ahadakumul maut hatta idza jaa ahadakumul maut har yayin da mutuwa ta zo wa ɗayan ku yace ne tawaffatuhu rusuluna jakadun mutu da suke ɗaukar rayuka kaga mala'iku kenan can ya ce malakul mautin ladzi wukila bikum shine ya tawaffa ku nan kuma ya ce tawaffatu rusuluna suratu al-an'am ayat 61 so fal jawabu amsa anna idafata tawaffa raqa wannan kalmar mutuwa ila Allah ta'ala zuwa ga Allah ta'ala لأنه الفائل حقيقة حينما أيشم حقيقة والله خلقكم وما تعملون shi ya halice ku ya halice abin da kuke aikata wannan an koma hakiki kenan wa ila malakin mutu jingina daukar lai zuwa ga mala'ikan mutuwa ya annahu mubashir shine mai rungumar aikin lil qabd da daukar nan wa ila al mala'ikati da aka ce tawakkatu rusuluna zakadunmu li annahum domin su rundunar mala'iku a awanahu mataimakan azara'ilu ne wajen daukar ran ya akuzuna suna karɓar ran a hannunsa fi jazbiha ko kafin ya zo hannunsa kai cikin fuzgolan da suke min albadani daga jiki su suke tattalo shi ai nan ma akwai rai nan ma da rai ran ai ya watsu ne a jiki kamar yadda jinin jiki yake watsuwa to tun daga yan yatsun kafa suke fuzgo shi suke fuzgo shi ko walola idza balagatu al har sai ya zo nan shi azra'il tun da organic sai an zo da shi an ciro shi sannan zai karba to waɗancan su ne tawaffatu rusuluna idan zakadun nan suka tuzgo shi min albadani to fa huwa qabidun shine kuma zai damka wa hum mu'alizun kune masu kokalin fito da shi kuma karba ce kaga kaga duka ayoyin sun haɗu kenan ha linduna ce da shi tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriduna ba ta sakaci ai ka gaba mutum ɗaya bane nan sai kuma an ce qul yatawaffakum malakul maut allati kuma ta an ce Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha to ba wanda yake son kalo da juna wancan hakiki ne bayi da ayyukansu duk Allah ne mai alhamdulillah ina za a tashi barka dai ya gida alhamdulillah ina za mu tashi ɗari biyu da nawa to ina za mu tashi wa man ba a shil'atan wanda ya sai da wata haja ɗari biyu da saba'in da nawa wa man ba a shil'atan wanda ya sai da haja ila ajalin zuwa lokaci kaza za a biya shi lam yajidu lahu shira'uha sayanta baya halatta gare shi bi aqalla da kudi mafi alanci min samani daga kudin da ya sayarwa wancan bashi din na kanan shi kuma kudi hannu ya sayar maka tulmun atamfa zuwa ƙarshen wata za ka bashi dubu biyar alal misali to ba za ka ce to kawo ni yanzu ka sayar min ita ga dubu hudu farin kuɗi ni yanzu zan baka dubu hudu sai kuma ƙarshen wata ina bin ka dubu biyar eh wai wai wayo ake yi wa Allah ba shi ake so a ci da riba sai aka sa tulma tamfa a tsakani kamar zan baka aran zan baka dubu hudu rance amma an ka kaga karshen wata dubu biyar za a kawo aka yi haka karara ai kun gane riga ce to sai aka sa tulma tamfa a tsakani eh wai za wa Allah wayo shi bukatar da ba tulma tamfa ba ne yawa farin kudin yake so ya zo kuma ka ce a kai kayan ka kai kai kudin ka na jirawa ne ko dai ba tulma tamfa in ya saya dubu biyar yace baka ya saya zai je kasuwa ko da dubu ɗari biyar ya rage ya je yayi bukatun sa sai ka to kai yanzu in ka je ma baka san harkar ba za za za su to kai hankali ka ba ne ba ka dubu hudu in ka je wani ba dubu biyu zai saya amma tun da kai ne zo ni ga dubu hudu na ce kuma kai ƙarshe wata yana duka dubu hudu to wannan haramun domin riba ne au ila ajali ko kuma a kai ma yanzu bashin ne zai yi sayar maka amma adina koma baya bai kai nasa tsawo ba kai ma yanzu ba falin kuɗi ba ne ka zo gobe ko jibi akwai kuɗi na zai zo ka sayar mai ka dubu hudu ka je gobe ko jibi ko kwana biyar ko sati ka zo zan baka dubu hudu kai kuma ƙarshen wata kwana talatin ka kawo dubu biyu shi ma zai halitta ba ma sashen ba amma dai nasa zai riga ka zuwa adina yawwa ko da ba kuɗi hannu ba ne ila ajalin adina Audu a kasara ko kuma a'a ka saye ta a hannu da kuɗi mafi yawa ila abada zuwa lokaci mafi nisa yanzu ya saya a hannunka bashi dubu biyar ko yana tafiya gida sai ka ji ai farashin abin nan ya tashi har ya linka daga kai wane silma ta fannin da na sayar ma nawa ne dubu biyar to kawo ni yanzu kai ba ƙasa wata za ka bani ba to kawo ni watan gaba zan baka dubu bakwai ba ƙarshe wannan watan da za ka bani dubu biyar ba watan gaba ni yanzu ka sayar min dubu bakwai in ƙarshen watan nan ya yi shi zai kawo maka dubu biyar kai kuma watan gaba za ka wace dubu bakwai bi a kasar ila abu ada ke za ka saya da kuɗi mafi yawa yadda ka sayar masu kuma ila abu ada zuwa lokaci mafi nisa daga wanda shi ka ɗauka masu duka wannan haramun ne bi kilafihi da saɓanin wannan ciniki ka gane ai da misilihi da lokaci irin nasa idan kun yi zuwa ƙarshen lokacin irin nasa lokacin da kuka yi ƙarshen wata zai ka dubu biyar sai yanzu ka saya ƙarshen wata za ka ba shi dubu bakwai to wannan ya halatta in lokacin ya zama ɗaya ne to wannan ya halatta au aka sara ko kuma a'a eh kai din yanzu za ka ba shi kuɗi mafi yawa akan yadda ka sayar masa na ƙadar kuɗi hannu shi ma ya halarta ya saya dubu biyar a wajenka amma zai ƙarshen wata zai baka yanzu ka ji farashi ya tashi zo ni yanzu ga dubu bakwai a hannu in ka sayar mu wannan ya halarta ka ba shi dubu bakwai da za ka turma a tamba ƙarshen wata ya kawo maka dubu biyar inda kake yin ka baki yawa wannan ya halarta ta ga ɗan kasuwa to alhamdulillah sai ne mun ta yi lafiya gida lafiya alhamdulillah ya fefa ta riƙe ku a guru wani kana bawa ka kwana to amma ba tara litinin aka gama ba cewa malam mutum Allah zai karɓi wannan abin nan ne ko ne ne ne Allah mana ɗanyen su na tafi na ɗari da nan يخلق الدين هذا ناقل الوسط كبيرة كلام إن ملك كده صوت جناني الله الوادي إلى ذا مساجد عليه هو عليه محمد مال القاسم ya ce suna da biki a jigawa ba zai samu fitowa ba ina za mu tashi shafi ɗari da ashirin da nawa da takwas mun gama tamrinat kenan irabu jam'ul muzakkar salim yanda ake mu irabun jam'ul muzakkar salim jam'in mazaje maza mazan jam'in kuma as-salimu kubutacce ba al-mu'tallil akhir ba kamar akai maka as-sahihil akhir shine as-salim aka ce as-sahih ba mai lafiya ba as-sahihil akhir mai lafiyan karshe to kuma na aka ce maka asalimi kubutacce wanda bai da wani aiki duka ɗaya ne ko ka ce jam'u muzakkar salim ko ka ce sahihul akil al'amsila rajih al-fallahun al-fallahun manoma rabiha sun ci riba to al-fallahun nan dai fa'ilun ne marfu domin rabiha fi'ilu madin ne alfallahuna fa'idi ne marfu'i to kuma ƙarshe samun gano ala ce da fata eh harafin ƙarshe dai fata ne eh to me alamar rufa sai ka ce alwawu wakin shine alamar rufa li'annahu jam'un muzakkar salim najahal mujtahiduna almujtahiduna masu kokari najaha sun samu biyan bukata in a jarraba ne sun samu cin jarrabawa daga annajahu kenan to najaha fi'lu madi almujtahiduna fa'ilu marfu' amma sai muka ga nunin shi a ƙarshe kuma da fata to alamatu rafi'i shine alwawu annahu jam'ul muzakkar salim dan idan fata ne sai a ce mujtahidina ra'aytul mujtahidina ya ita ce alamar fata ka gane ai habaral musafirun matafiya sun hadar ko shi ma habara fi'lu madin ne al musafiruna shine fa'ilu marfu wa alamatu rafihi al waw li'annahu jam'ul mudhakkar salim ta'iban la'ibuna al la'ibuna yan wasa ko yan kwallo masu wasan bol ta'iba sun gaji sun yi tiris تعب فعل ماضي اللاعبون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر الثاني نكرم الفلاحين من جرم منو ما كان أن شر بها الفلاحون دوو saboda mai aka kawo saboda rufu'a ne a matsayin fa'ili nan kuwa nukrimu muna girmama alfallahina nukrimu fi'ilun mudari'un الفلاهين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم ينن ده كان يلتي علامة فتا نحب المجتهدين من أسمى سوق قليل نحب فعل مضارع المجتهدين مفعول به منصوب وعلامة رجعه الياء لأنه جمع مذكر سالم نودع المسافرين muna yin ban kwana da matafiya kan an ce hadaral musafiruna saboda musafiruna fa'ili ne nan kuwa nuwaddi'u muna ban kwana da almusafiruna maf'ulun bihi mansubu wa alamatu nasbihi aliyahu nushajji'u la'ibina muna kalfafa gwiwar yan wasa domin su samu ƙwarin gwiwa su samu nasara nushajji'u fi'lun mudari'un al-la'ibina maf'ulun bihi mansubun وعلامة آه مفعول به منصوب به وعلامة نسبه الياء لأنه جمع المذكر الثاني to abun mamaki da aka zo wajen kisra ita ma yarce narjul khaira muna kaunar alheri lil fallahina a wajen manoma nan ma aka ce fallahi narju fi'lun mudari'un al khaira maf'ulun bihi mansubun lil fallahina jarun wa majrurun أين الجار اللام لي إنن أين المجرور فلاهي وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم musulmi muna yin yabo na alheri alal mujtahina ga masu kokari anan ma ka ga ala harful jarri ne al mujtahina majrurun bihi ne wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu jam'ul mudhakkar salim nusallimu muna yin sallama alal musafirina ga matafiya shi ma nusallimu fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu rafi dammatu zahiratun fi akili alal musafirina jarun wa madarurun aina aljaru harfu ala aina almajrur almusafirina wa alamatu jarrihi alya لأنه جمع المذكر الثاني ننظر منا ينكلو إلى اللائحين زوا أنواتا shi ma ila ila la'ibin jaru wa madruru wa alamatu jarhi al-ya'u li annahu jam'u mudhakkar salim to idan kaga yayi fata'a a menene in kaga waw to babu raba ɗayan biyu wannan sunan rufu'an sai ka duba a wani matsayi yake a matsayin fa'ili ne to ana masa rufu'a da wo in ma ya zo a mubtada da labari duk da nan bai kawo ba nan fi'ili ne da fa'ili can fi'ili da maf'uli to za su iya zuwa a matsayin mubtada da labari wanda ruku ake dauka ka gane ai kamar a ce allaibuna ka gane ai najihuna yan wasa masu samun biyan bukata ne ko alfallahuna rajihuna ba raji alfallahu yake ba to yake alfallahuna rajihuna manoma masu samun riba ne kaga nan mubtada ne ga labari alfallahuna mubtada labaru ko ne gawo menene rabihuna shi ma gawo ba rabihina ba ba fallahina ba to duk inda yake in ka gawo kawai in ko a ce in ka ga ya to sai ka nutsu maf'uli ne in maf'uli ne to wannan yar alamar fata'a ne a'a wani harfin jari ya shiga shi da din ta harfin jari ana yawan ganewa za ka ga harfin jarra inda yake dan kuya shine mudafun wa mudafun ilai wannan kuma kwakwalwar ka sai za ta yi aiki gagari ya yi domin ba wata alama ba wani harafi a zahiri da zai nuna maka mudafin ilaihi ne majrurun sai dai kamar ka ce abdullahi allahi ba suna ne da kisra ba ai ba harfin jari a zahiri ba abdun ilallahi ba ba abdun minallahi ba ba abdun lillahi aka ce ba abdullahi to me alamar kisra sai ka ce abdu mudafun allahi mudafun ilaihi majrurun bil idafa amma duk sauran sai kaga har kudin sannan ake ganin jarra alhamdulillah ko ne ko kaji babu murtada to inda muke kenan mun gaba kamun kabariya babu mubta da'i wal kabari kaga nan ma mudafu ne wa mudafu ilai babu mubta da'i babu mudafu ba al mubta da'i mudafu ilai wal khabari shine adafun ala al mubtada wa khabaru majruri majruri yawa babu al mubtada'i ko ko wal ma'rufu ala al majruri majruri tunda ya yi adashi ne da wau sai ne wa in fatatan bismi mubtada farfa'ahu wal akhbara anhu abada ikbara ne ko akhbara a'a a ne ko i wal ik ko wal akh to wal akhbaru anhu abada wa taqulu من ذاك زيد آكل وسله خير والأمير عادل سني ولا يهول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل yake wa in fatahatan mutuka da ismi mubtada'in idan ka bude hulucinka da sunan mubtada kamar kace zaidun qa'imun kaga zaidun mubtada ne labarin sa shine qa'imun sabanin kace qama zaidun aidum aidum ala dai zaidun qa'imun zaidu yana tsaye sai kuma kace qama zaidun zaidu ya ya tashi ko zaidu ya ya tsaya duk abu dai ban zaidu yana tsaye zaidu ya tsaya duk da cewa malaman luka ba bangaren nahu ba sun ce jumla ismiya ta fi ƙarfi akan jumla fi'iliya kalmar zaidun qa'imun ta fi ƙarfi akan qama zaidun wanda wanda ta fara da suna ta fi ƙarfi akan wanda ta fara da fi'ili to idan ka bude zantanka da sunan mubtada to farfa'u lalle ne ka rufu'ance shi zaidun karka ce zaidan karka ce zaidin dole ne ka masa rufu'a wal akbaru kuma ka rufu'anci labarin da za ka yi anhu ga mubtadan nan abadan har abada duk inda ka ga mubtada to ka masa rufu'a kuma labarinsa shi ma dole ka masa duku a abada ka gane ai in fa ka bude da sunan mubtada amma an ka bude da wani harafi inna to wannan hukunci zai canza kaka ce inna Allah ko gafurur rahim to wannan inna ta ta canza hukunci amma an ka cire inna menene Allahu gafurur rahim mubtada ne da labari taqulu kana fadi min zaka daga irin wannan hukunci kana cewa zaidun aqilun ɗazu ba ce zaidun ƙa'imun ba to saboda haka ya ce maka zaidun aqilun zaidu kaga mubtada ne zaidun kaga zaidu labarin shine aqilun mai hankali kaga sunan farkon mubtada ka masa rufa labarin sa aqilun shi ma ka masa rufa ko kuma ka ce wasulhu khairun wannan ayata ta alqur'ani ko wasulhu khair wa uhudratul anfusi shuwa ko shi sulhu khairu alheri ne to mun da shine wasulhu as-sulhu kaga sulhu labarin shine khairu alheri ne ko kuma ka ce wal amiru kaga sarki adilun mai adalci ne duka wannan mubtada ne da labarin sa mubtada shine zaidu labarin shine aqilu mubtada shine as-sulhu labarin shine khairu mubtada shine al-amiru labarin sa shine adilu sai ce ne wala ya zulu hukumuhu hukuncinsa baya juyawa bi ma'ana hukuncin nan baya canjawa mata da kala ko ko yaushe mubtada ya shiga cikin zance lakin sai dai ala jumlatihi ya zama abu sa jumlarsa ko akwai menene yawa babu wawu kafin hallin wala ya hulu hukumuhu mata da kala a hukuncinsa baya juyawa ko yaushe ya shiga lakin sai dai ala jumlati abu sa jumlar mubtada da labari wa hal akwai hal wa bal akwai bal ko da sun shiga cikin zance ba sa canza hukuncin mubtada da kuma labari ina fata an gane alhamdulillah sai min sai min idan hal ta shiga kamar kana tambaya hal zai ka'imu shin zaidu yana tsaye kaga yana nan hukuncin da bai juya ba ko bal zaidu ka'im ko aka ba ana tambaya ai zaidu ya zauna kace bal zaidu ka'im kaga dai shigar hal da bal ba canja hukuncin ba na wannan mubtada da labarin sai ne Hamziya ina ne? Amma hamziya gani? Sai shi ne. ina ne? shafi na sha daya? ina ne? hamdiya shafi na sha daya jahilat qaumuhu alayhi fa agba wa kullu hilmi da abuhu al-igba wa fi al-alamin ilman wa hilman فهو بهر لم تغيه الأعباء مستقل دنياك أن فبالجم ساق منها إليه والإعلاء yana cewa jahilar ƙaunuhu mutanensa ƙuraishawa jahilar ta yi jahilci alaihi a gare shi sun masa jahilci wato wauta da cutarwa iri-iri fa a gaba amma sai ya lumce ido kamar ba su masa wa a kullum mu kaga ma'abocin haƙuri da abubu al'adarsa al'igibahu lumce ido in mutum mai haƙuri ne in ka zo ka tutar da shi sai ya kau da kai kamar ba kai wani shi ne al'ada mun sa ai ka ka ka da'ali ali fir'auna amma ai ka adati ali fir'auna shi ma abu ya kawo aku ba dan uwa bane aku to kamar sahibul hilmi ne ko ko zul hilmi sai ce akul hilmi dan dan dan uwan hakuri amma ya nufin ma abocin hakuri da ma shi da abu al'adarsa al-igiba'u shi ne rintsewa ka ga nan ma mubtada ne da labari in ka ce wa akul hilmi shi ne mubtada ka ga ya rukuwa a daga cikin al'asaba kamfati akwai akuka in ka ga wau an masa ruhu a wannan mubtada ne labarin shi ne da abuhu shi ma ka ga da abu ya rukuwa amma can da ake ka da'abi dan saboda ne akwai kafin tasiri da abuhu shi ne kabarin mubtada shi yasa shi ne dalilin wannan rukuwa wa akul hilmi kaga ma'abocin hakuri da abu al'adatu shine al'iki da hukumin ido wa sai al'alamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yalwati dukkan talikai hin ilman ga ilmi wa hilman da kuma hakuri wa hilman ko da juriya shine tasabbura jurewa ya ya wato ya fa asabu kaiwa matuƙa abin da yake nufi da duk duniya za su samu su cutar da shi to haƙulinsa zai iya yalwatar kowa a ciki ba zai kai tsara kowa ba zai kai sai yara ma duk duniya kai ba duniya fa ba ta da ba alami ne yake da mutum da aljanna mala'ika duk za su samu su masa wauta to haƙulinsa duk zai yalwace wasi al'alamina manzo Allah ya yalwace dukkan talikai ilman ga ilimi iliminsa ya fi na kowa wa hilman da kuma juriya domin mai kahuwa baharin shi maza Allah teku ne wanda al'abawu nauye nauye lam tu'yi ba sa gajiyar da shi ai lam tu'ti'u lam tu'ti'u ba sa wahalar da shi shi teku ya kaka kukan jirgin ruwa ya marewa a cikin sa jirgin ruwa da lodin sa wanda za a yi wata shida ana lodi wata shida ana saukewa teku bai taɓa cewa wannan jirgin ya masa nauyi ba bari in lotar da shi domin samu hutu ko na yi ambaliya da jeho shi gaba domin da samu sauki to haka manzo Allah yake shi teku ne duk wani nauyin da ka zo yana daidai ne mustaqillun duniyaka manzon Allah ne kankanta duniyar nan taka ce daga illu ne kalilu ne kankanta duniyar ka ne kai dan adam kai da kake daukan duniya da fadi kake ɗaukan ta da yawa ai mu ta kin duniya ka duniya ta ka a walakanta kake a wajensa an yi sabal imsaku min ma ilayhi wal i'la'u duniya ta yi kaɗan duniya ta ka ta yi kaɗan an yi sabal imsaku a danganta kame hannu min ha na duniyar ilaihi zuwa gare shi wal i'la'u da kuma bayar da duniyar a ce wai manzo Allah in ya samu abu ko yana iya bayarwa ko dai riƙewa yake shi al'infaku wal ilau ba a kwatanta manzo Allah akan abun duniya da wannan har a tambaya wai in ya samu yana riƙewa ne ko ko yana bayarwa wannan wanda ba a san halin da bane ake wannan tambaya shi mustaqillin duniya ka duniya ta ka ta kankanta ta walakanta an yi sabal infaku a jingina ko a danganta riƙewa min hana duniya ilahi zuwa ga manzo Allah wal ilahu ko kuma bayarwan ma gaba daya ai asqaluha anillahi ta'ala ko ko ishgaluha ne a sama to shi ne eh haka ne shagalwanta wato shagalwar la ta anillahi ta'ala a jinjina ta shagaltuwarta ta shagaltar da shi anillahi ga wannan Allah ta'ala in an kame ba a bashi ba an rike ba zai sa ya rabu da Allah ba don yawan talauci in an ba shi duniyar ma shagaltuwa da ita ba zai shagaltar da shi alillahi gabanin Allah alhamdulillah hamsu fadli akwai akwai bulu akwai daidu to mu je zuwa ina ne lailu lailul arabi shafi na nawa na shafi to ina ne wa huwa ala salasati a tsakani shi ne kenan to muna cikin waridin ilahi wa huwa ala salasati a tsakani ya rabu kashi uku na farko akwai walidul imtibai waridi wanda yake na fadakarwa waridin fadakarwa huwa shi walidul intiba nurun wani haske ne ko yukuri duka da yake fitar da kai min zulmatil gablati daga duhun nan na rakkana ila nurin ya kaza zuwa hasken nan na fadaka wasani na biyun waridul ikbali waridi ne na fuskantowa huwa shi kuma nurun wani haske ne ya kazifu wallahu da Allah yake jefa shi fi kalbi abdi cikin zuciyar bawansa fa yuharriku sai ya motsa bawa da zikiri maulahu ga ambatan ubangijinsa wa yugayyibu ya fakar da shi amma suwahu ga balin wani Allah to fala ya zalu a wannan hali bawa baya gushewa mushtagilan bi zikrihi ina mai shagaltuwa da ambatan ubangijinsa ga'iban yana mai rafkana an gairihi ga balin waninsa hatta yamtali alqalbu har zuciyar ta cika bin nuri da hasken ubangiji wa yajiba har ya faku amma su wal mazkuri ga balin hangen wani abun ambato shine Allah wa salisu waridi na uku waridul wusul akwai waridi na saduwa ga halara ta Allah huwa nuri shi wani haske ne ya sauli da yake jikuntaka ala zahiri wa baɗinihi a bisa zahirinsa da baɗininsa fa yukridu sai ya fitar da bawa min sujudi nafi daga fursunan zuciyarsa sas shi san zuciya kaman fursuna ne a wajen muridi to in ya samu waridul wusuli to zai fitar da shi daga fursuna na san zuciya wa yugayyibahu ya fakar da shi an shuhudi hiki ga halartar saninsa na halin da yake ciki wa hasidu zalika kulluhu matabbacin wannan duka Allah man aqbala ala Allah bi kulliyatihi duk wanda ya fuskanci Allah da baki ɗayan jikinsa da zuciyarsa aqbala Allah alaihi bi rahmatihi Allah shi kuma zai fuskanto shi da rahamarsa amma ka fuskanci Allah a gangan jiki zahiri kana fuskantar alƙibla kana jan tarbi kana ambatan Allah amma zuciyarka tana sake sake tana tunanin wani abu na duniya to wannan fa ba za ka samu komai ba wataƙila an rubuta maka ladan ambatan Allah a harshe kawai amma duk wanda ya fuskanta Allah bi kulliyatihi kalban wa qalaban kenan zuciya da gabobin jiki duka ta fuskanta Allah to a wannan hali ne aqbala Allahu alaihi bi rahmatihi ai manzo Allah ya ga mana inna Allah la yazidu du'a min qalbin ghafilillahi Allah baya amsa addu'a daga zuciya marafkaniya lahi mai yin warki har sai yana amsa Allah ita tana tunanin wani abun ta daban na duniya a halin addu'a Allah baya amsa irin wannan addu'a saboda haka sai ka fuskanci Allah bi kulliyatika to anan ne a gaban Allah alayka bi rahmatihi razaqana Allah al-qiyam bi zalika Allah ya albuta mu da tsayuwa da irin wannan hali fa innahu qadirun domin shi mai iko ne ومن إجابة جبير كما يتنشن تانيك أمسى الدعاء فهذه وأن اللدبة لشو يكاوه هنا بعض آداب المريد في مؤاملته للرب المجيد شين ونشاجي للدبوه مريد تكم مؤاملة سجعوبان جدي من جلما الحمد لله سوني مختار الأحاديث النبوية أقوى بلوغة bulugu hadisi na nawa na ɗari bakwai da hamsin bulugul maram ɗari bakwai da hamsin to babu su fata laji to to a sha a gefen dama ne ko hagu mun yi falon mata wajen ka je gudun gudun ba ka mutum ka kai ka je gudun gudun ba ka mutum ina ne falan ma kana yawmu tarwiya yayin da ranar takwas ga watan zulhijja ya kasance shine yawmu tarwiya mhm muje tawajjahu alhazai da suke tare da manzon Allah sun fuskanta ila minan zuwa mina sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau taguwarsa فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلى تا ظهر امنا والعصر دل عصر امنا والمغرب دل مغرب امنا والعشاء دل عشاء والفجر دل صلى الصبح ثم مكث كذا يا وني يا كوانكين tun da hantsi ya zo mina har a zahar ta yi la'asar magariba a sha asuba ta ga an wuna an kwana kuma makasar kalila sannan bayan sallar asuba maza Allah ya zauna a mina ɗan kaɗan hatta ɗala'ati shamsu har sai da rana ta hudo fa ajaza sai ya halatta tafiya duk wanda yake son tafiya arfa to yanzu lokacin tafiya arfa yayi hatta a ta arafa ta har sai da ya zai cewa arfa dan kaga zai ya zama tara ga wata ke tarwiya muke takwas ga wata yau kuma tunda an yi har asuba kaga an wayi gari tara ga wata kuma shi ne ranar arfa din fa wajada al-qubbata da yazo arfa sai ya tarar da wata kubba kamar dukka qad duribat lahu an kafa ta gare shi bi namiratin a masjidin namira asali ba da ba masallacin a gurin inda masallacin alfan ne yanzu yake masjidin namira dama sunan gun ne tun kafin a gina masallacin ya yi lamba ta biyu a gurin ko asali yake ƙaryatun wata alƙarya ce ko ƙabla arafa kafin a ƙarasa dutsen arfa bi ƙalilin da ɗan tafiya kaɗan sunan ƙauye ne ƙarami da dama gari kafin a ƙarasa dutsen in aka bar maka ake tarar da wannan mamira amma yanzu babu garin duk masallaci aka gina na arfa sun koma maka garin ya tashi ya bar gurin yanzu masallaci ne da aka yi ƙato na alabai wanda ake jami'in a zahar da lasar mazidus na mira annan limamin hajji yake yin huduba yake yin sallatar asaru a zahar da la'asar fanazala biya mazala sai ya sauka daga kan taguwarsa biya a wannan kubba da aka kafa masa a namira hatta idza zagati shamsu haka manzo Allah tun da hantsi ya zauna a wannan kullun har sai da rana ta karkata limana ta yi zawal a bara sai yayi umarni tun aswa a kawo ta gurfa alqaswa din nan fa ruhilat lahu aka zo aka kwantar masa da ita ya hau fa atna badun alwadi yaje cikin kwazazzaban nan na arfa tsakiyar filin arfa kenan fa kadaban nasa yi wa mutane hudu ba tahajjud ban kwana ke na hajjatul wada kuma azzana da kansa fa yayi kiran sallah bayan ya gaba hudu ba kuma aqama sannan yayi iqama fa sallan zuwa ya sallah shi yayi kiran sa yayi rawarsa yayi kiran sallah yayi iqama kuma yayi sallah ya ya ya sallaci azhar kuma azhar din raka'a biyu dan kasaro ake yi kuma aqama yana sallamewa ya miƙe فصلى الأثر يصلى كل أثر إتما ركع بي ولم يصلي بينهما شيئا فيصلى ولا أبنى نافل أن رواتب بينهما فكان أذاد الأثر جمع كنا لابما جمع التقديم وما أن رواتب الأثر أفرقهم قتال الأذار ثم ركب سنة ساك هوا تابوة الأيوة أرفان حتى أتى المجفة هل يدو قلن أيوة سنة أرفان wanda Allah faɗa na katil kasuwa saboda sabai suna gudun suna sa ido suna kididdiga ya sanya cikin taguwarsa alƙaswa'u ila sakharati zuwa ga shimfiɗaɗɗun duwatsun na arfa har gun da ya tsaya ake kwatantawa an ka san gurin taguwarsa kafa ta ɗaya a can ɗaya a nan tsakiyar akwai shimfiɗaɗɗen dutse ta tsallaka fan dutse kafafuwanta ya haura ta kuma na baya suna nan a tsakiyar kuma dutse shi ne ma'anar faja'ala baɗina na ƙadmil ƙasuwa ya sanya cikin taguwarsa alƙasuwa ila sakarati zuwa ga shimfiɗaɗɗun duwatsun nan wa ja'ala hablan mushati ina ne sakarati ba a habla nace a ba ba ba ba kai da bane habla ne waja'a habla igiya ne ai waja'ala habla al-mushati ka gane ai abin da yake nufi da hablu a nan hanya hanya ta tafiyar kafa a daji sai kaga ta yi siriri kamar igiya to ana kiran irin wannan hanyar da hablu amma ba igiya ake nufi ba ya salla wato hanyar al-mushati man tafiyar kafa tun a lokacin an ware gun tafiyar dawakai da raƙuma da jakuna da alfadarai da kuma hanyar masu tafiyar kafa ba sa haɗa hanya saboda gudun cinkoso to sai ya sanya hanyar masu tafiyar kafa bai da dai ita ce a gabansa duk wanda da tafiyar kafa ba a doki ko raƙumi ba in yana wucewa ta gaban manzo Allah zai wuce a filin arfan fa wasta qabalan qibla kuma ya fuskanci alqibla to falan da zal manzo Allah bai gushe ba waqifan yana tsaye akan taguwan nan a arfa hatta ga rabu shi shamsu haka da rana ta fadi dama da a samu tsayuwar ne aka hada azan da al'asar kuma a farkon zawali ka ko lokacin yana da tsawo taguwar kuma tana dauke da annabi ba ta gajiya haka ta tsaya da shi bai gushe ba waqifan hatta garabati shams har sai da rana ta fadi wa zahabati sufratu kai har sai da wannan ruwan dolawa dolawa na gaje-gajen rana bayan magarba Allah ta wani ba akwai haske ba na shafaki to har sai da wannan sufuratu ruwan dolawa dolawa na gunta hasken rana zahabat ka tafi kalilan kaɗan sai da duhu ya fara shiga hatta gaban kursu kai har sai da kaskon ranar ya koyu aka daina ganin alamar rana wa dafa sannan sai ya tunkuɗa bi ma'ana ya tafi daga arfa ya kama hanyar muzdalifa wa qad shamaqa lil qaswa'i zimama a lokacin ya tsananta azimama ragama lil qaswa'i ga taguwar tasa bi ma'ana yana so ya za a yi sauri shine shanaqa din kamar ya shaƙe ragamar ya takura ragama ga taguwar tasa domin yana buƙatar mai yin sauri ai dan mahu ilai ya taro ragamar zuwa gare shi wa bayyaqahu ya kunta talagamar alaiha ga taguwar domin ne ko doki kajalin zami ai zai gudu haka taguwa in kaja lagama to za ta yi sauri hatta iza hatta inna ra'saha har sai da kan wannan taguwa kaswa'u lansibu yana taba maurika rahalai rahalihi ko gurbin wannan itacen da yake kai saboda takula ta da aka wa yaqulu bi yadihi yumna yana nuni in aka kai biyadihi ai hannu baya magana ba ya kudu bi sahu ba wa ya kudu biyadihi rubula yana faɗa da hannunsa na dama ya ayyuhan nasu ya ku mutane as-sakinata as-sakinata ku tafi a nutsuwa ku tafi a nutsuwa kowa yi tunda aka ga annabi ya tafi ana rige rige ana sauri kada a baka labari tunda shine hakkin farko da manzon Allah yana cewa ayyuhan nasu as-sakinata as-sakinata nutsuwa dai nutsuwa ku samu nutsuwa ku tafi a hankali ku tafi a hankali wa kullama ata hablan duk lokacin da ya zo wata hanya min al-jibali na hanyoyi arkalaha zai saki wannan lagamar gare ta kalilan kadan hatta ta sa'ada har sai ta haura wannan hanya sannan sai ƙara takurawa hatta haka yayi dinga tafiya hatta atal muzdalifa ta har sai da ya zo muzdalifa fa sallaji hal magriba wal isha shi ma yana zuwa sai sallacin magariba da isha dama ka san lokacin magariba kan ba a magana tunda an yi magariba tun a arfa kuma bai barta ba sai da ma duhu ya fara shiga kaga kafin a zo kuma tafiya ce mai nisa kuma gashi a cikin jama'a ba gudu za a yi ba a yana zuwa ba ma lokacin isha ya riga ya shiga sai aka yi jam'u ta'akiri wanda aka yi a arfa shi ne jam'u taqdimi domin a gabatar da isha lokacin ta bai ba ba alamar lokacin ta a farkon mukutarin azhar wannan kuma jam'u taqdimi a ta'akiri an jinkirta magariba har mukutarin ta ya fita ina fata an gane fa sallaji al magriba wal isha bi azanin wahidin a wannan ruwaya kiran sallah daya wa iqamatan da iqama biyu da aka zaga aka yi kiran sallah guda daya da aka yi magarba raka uku ana sallama da ya tashi sai ya tashi iqama babu kiran sallah sabanin azan da al'asar a can wannan kowace da kiran sallata da iqamata ina fata an gane walam yusabi bainahu ma sha'an bai nafila ba walam yusabi sha'an bai komai na nafila ba bainahu ma tsakanin magarba da isha to alhamdulillah kuma ba tsaja ba sannan sai ya kwanta shine kallon muzdalifa da amfani suke ba sai ne قال المختار حديثنا نوى da tamanin da wani abu da yake da tamanin da nawa yawwa amma dai ba dai su tun daga ina ne to alamu ala ta tuma'una wai shin ba kwa ji ne inna Allah haƙiƙa shi Allah la yu'azzibu baya azabtar da bawa wanda ya mutu idan bil aini dan hawayen ido dan ka mutu an zubar da hawaye kadai babu kururuwa ba ihu Allah baya azabtar da mamaci ko wanda ya kuka mutuwa wala bi huzunil qalbi haka nan Allah baya azabtarwa a dalilin bakin ciki na zuciya da take yi saboda rabuwa da masoyi dole zuciya za ta ji ba daɗi wanda take ƙauna ya rasu duka wannan Allah baya azabtar da mamaci ko mai bakin cikin ya rabu da ɗan uwansa a dalilin bakin ciki na zuciya walakin sai dai yu'azibu bi haza Allah yana azabtarwa ne da wannan wa ashara sai yayi nuni ila lisanihi yana faɗin haza yana nuna halke bi haza da wannan ne Allah yake azabtarwa aw yarhamu ko kuma da shi ne yake jin kai in aka ce wane ya mutu in ka ce wayo na shiga uku na lalace to azaba harshen ka shi ya jawo ma in ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allahumma ajirni fi musibati hadha wa qulubni khairan minha to sai a jikanka duka da wannan shi ne yake girbo mai kyau kamar lauje ne in ka zo yankan ciyawa in ba ka kula ba sai ka yanko har da kan maciji to haka harshe yake in an yi mutuwa mala'iku suna kasa kunne su ji me za ku faɗa ku ahlul mayyiti in kun faɗa alheri su rubuta ya tabbata in kun faɗi sharri ga kawunan ku za su rubuta ya tabbata fa innal mayyita domin shi mamaci wa innal mayyita haqiqa mamaci yu'azzabu ana azabtar da shi a kabari bi bukai ahli alai a dalilin kukan da ahalinsa iyalansa suke yi masa wannan ihu da kururuwar azaba kuke jawo masa rawahu shekani bukari da muslim an ibn umar daga abdullahi dan umar amma na na aisha in ka duba muwadda imam mali ya kawo hadisin aisha tace rahimahullahu rahimallahu abu abdurrahman Allah ya ji kan abdullahi dan umar da ake masa alkunya da da abu abdurrahman tace manzo Allah yana nufin mutumin da yayi wasiya yayi umarni in ya mutu a bar kukan mutuwa shine in ya mutu aka masa wannan kukan mutuwar da ya bada umarni ake masa azaba da kukan haka na na Aisha kaga ta ta da sassauta a la wa alimuka kalimatin manzo da kai shin ba na sanar da kai wasu kalmomi ba sune man yuridillahu bihi khairan kalmomin da duk wanda Allah ya nufe shi da alheri yu'allimuhunna iyahu Allah yana sanar da shi waɗannan kalmomin kuma sannan kuma la yusi Allah ba zai mantar da shi su ba abadan har abada in dai Allah ya nufi mutum da alheri to zai sanar da shi waɗannan kalmomi na addu'a kuma ba zai sa ya manta ba har abada yake masa kul kace Allahumma inni da'ifun fa qawwini Allahumma ya ubangiji inni da'ifun ni mutum ne mai rauni fa qawwini Allah ka karfafe ni ko fa qawwi fi ribaka da aji shi kenan fa ƙauyi ba aji shi ne mafulin ƙauyi fa ƙauyi ba aji Allah ka ƙarfafi rauni na fi riba ka amma a cikin yardarka wa kun ilal kairi bi nasiyati wa kun kai riko bi nasiyati da da makwarkwadan kaina ilal kairi zuwa ga alheri wato ka jani zuwa ga alheri wa alil islam ka sanya musulunci muntaha riba shine matukar yadda ka Allahumma ya Ubangiji inni da ikon fa ƙauye daga wanda nake nema. Ya Ubangiji ni da rauni ne fa ƙauye ka ƙarfafe ni. Wa inni zalilu ni kaskantacce ne fa a'izza ni Allah ka buwa yanda ni ka darajantar da ni. Wa inni faqiru ni matalauci ne farzuquni Allah ka arzuta ni. Wakfi ni Allah ka isar mini bi halalika da halal ɗinka an haramika ga barin haramun ɗinka. Wa agnini bi fadlika Allah ka wadata ni da falalarka an mancewa ka gabanin waninka rawahu al-hakim wannan hadisi imam hakim ya rawaice shi alhamdulillah fatiha da salat al-fatih Allah ya mana dukkan bukatun mu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدانه العزيز اللهم ألقذنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمؤافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله